الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رسالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد عباد الله نحن في هذه الايام كثر فيه الفقراء واليتامى من عدم ما يحدث من القتل والتبريد فاتقوا الله يا عباد الله وتفكروا وأنتم تدخلون في بيوتكم ويستقبلكم أولادكم بالفرح والسرور وهم يرجلون يا بابا يا بابا ويلتقون حول آبائهم ويقومون في أحضانهم ويقومون إلى ظهورهم وتذكروا أيضا كم من ابن يتيم حرم من امه وابيه لم يسمع هذا الطفل يوما كلمه يا ولدي ولم يستشعر في يوم من الايام معاني الارض والرعايه والرحمه والحنان والرحمه والحنان تذكروا ذلك اليتيم الذي لم يسلك عاما ولم يجد شرابا يتلذذ به كما يتلذذ اولادنا عباد الله الم نفكر يوم من الايام في حال هؤلاء الاطفال المساكين والفقراء واليتامى وحاجتهم لتعويض هذا الحرمان كما قال تعالى ويخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا عباد الله ان رعايه الايتام والاحسان اليهم من افضل الاعمال الصالحه كما جاء في الحث عليه كما ثبت في البخاري ومسلم في حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر اليتيم له أمر غيره ألا وهو كهذين الجنة وأشار الراوي بين شبابا ونصا وفي رواية سعد بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة ويقول الفضل ويقول الفضل رحمه الله تعالى حق على كل مؤمن ليسمع هذا الحديث أن يقرأ بالعمل به ليكون في الجنة رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم ولجماعة النبيين والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ولا منزلة عند الله في الآخرة أفضل من مرافقة الأنبياء وقد الإمام أحمد في مسنده أن رجلا شك قلبه فقال امسح رأس اليتيم وأدعم المسكين عباد الله إن اليتيم ليس إنسانا حقيرا وليس إنسانا مهجورا لقد برز الأيتام كان لهم شأن عظيم علماء وعظماء شخصيات شهيرة بل منهم قادة العالم وكل هؤلاء عاشوا أيتاما فغيروا مجرى التاريخ فغيروا مج- مجرى التاريخ بعزمهم وإرادتهم فهذا أبو هريرة رضي الله عنه نشأ يتيما وكان يرعى لقومه الغنم ثم لازم النبي صلى الله عليه وسلم فكان رواية الإسلام وهذا الزبير ابن العوام الذي عده رضي الله عنه بألف فارس كان نتائج تربية صفية رضي الله عنها بعد أن مات أبوه وهو صغير وإمام الدنيا في الفقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقد أباه وهو دون العامين فنشأ في حجر أمه في قلة من العيش وضيق من الحال فحفظ القرآن وجلس فحفظ القرآن وجلس في صباه العلماء حتى ساد أهل زمانه وكذا تلميذه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى مات والده وهو حمل في بطن أمه وعاش حياة فقر وفاقة فحضنته أمه وأدبته وأحسنت تربيته حتى أخرجت عالما وإماما ورعا حفظه الله به الدين والعبادة في الفتنة وهكذا الإمام البخاري إمام المحدثين إمام الدنيا في الحديث كان يتيما وقرأ على ألف شيخ فصنف كتابه في الحديث الذي هو أصح الكتاب بعد كتاب الله تعالى فكان هذا اليتيم نعمة عظيمة على هذه الأمة والإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى نشأ يتيما العفاف والصلاة فيه ابن عمتي فحملته إلى العلماء فصنف ووعظ وقال رحمه الله عن نفسي أسلم على يدي أكثر من مئتي ألف وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا أعلم أحدا صنف في الإسلام ولا أعلم أحدا صنف في الإسلام أكثر من تصانيفه وغيرهم كثير كانوا أيتاما وصاروا أعلاما كالثوري وابن حجر والسيوطي وعبد الرحمن السعدي ومحمد الأمين الشنقيطي غفر الله لهم أجمعين وخير من هؤلاء وأشد منهم يتمى خير البشر وسيد الأنام صلى الله تعالى عليه وآله وسلم توفي والده وأمه حامل به وماتت أمه وهو ابن ست ثم تقلب في أحضان متوالية من أمه إلى جده ثم إلى أمه كما قال تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي كما كنت يتيما فآواك الله فلا تقهر اليتيم أي لا تذله وتنهره وتهنه ولكن أحسن إليه وتلطف به قال قتادة ابن دعامة رحمه الله تعالى كل اليتيم كالأب الرحيم عباد الله فلنفرق بين الكفالة وبين الكفاية فإنه مهم جدا في الرعاية وتحسين الأيتام وأكثر النصوص تكلم عن الكفالة لا عن الكفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين يا باين الله مجوز أولان الله سبحانه وتعالى مسني وانا الرأيوات فيها تكيه كما ذاتك آلي زامكما قال الله Allah zai tsayar da mu ya tambaye mu duk abin da muka aikata a wannan gida na duniya. Ya bayan Allah muna cikin wani zamani wanda muke haduwa da jarrabawa kala-kala. Talauci yana ƙara yaduwa, maraici yana ƙara yawa. Sakamakon irin jarrabawar da Allah maɗaukakin sarki ya mana a wannan ƙasa na tashin hankali da fitintunu da kashe-kashe. muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan abubuwa ya bayan Allah mu ji tsoron Allah mu tsaya mu yi tunani cewa wala Allah idan mun tashi daga wannan sallar kowa zai koma gida ya je ya shiga gidansa a lokacin da ka shiga gidanka ‘ya'yanka za su taso suna murna suna farin ciki suna ainihin wato tarakka suna maimaita cewa baba baba baba saboda ka dawo daga masallaci sun ganka suna murna suna farin ciki za su zo su rungume ka za su zo su zauna akan cinyoyinka ko su rungume ka kirjinka ko su rirrike ka haka za ka zauna da su ku ci abinci ku yi nishaɗi ku yi komai to a irin wannan lokacin ya kamata mu tuna akwai waɗanda suke marayu ne ba su da iyayen kwata-kwata barantana idan sun dawo su kama su su rungume su su yi farin ciki su yi murna akwai yaron da tun da yake a rayuwarsa bai taɓa jin wata kalma da iyaye suke gaya wa 'ya'yansu ba shine ya kai ɗana ko ya ke ƴata ko zo nan ɗana ko zo nan ƴata wani yaron bai taɓa ji ba ya rasa wanda zai gaya masa wannan kalmar bai taɓa jin wannan kalma ba ba wanda ya taɓa taɓa gaya masa ita bai san meye tausayi ba bai san menene kulawa ba bai san menene jin kai ba bai san yadda iyaye suke runguma ‘ya'ya ba, bai san yadda ‘ya'ya suke rugawa su taro iyayensu saboda sun dawo ba, bai taɓa gani ba, bai sani a rayuwarsa ba, me yasa so da baya da iyaye. Wala Allah tun yana ciki mahaifinsa ya rasu, ko tun yana ƙarami yana jariri mahaifinsa ya rasu, bai taɓa cin abinci da babansa ba, bai taɓa shan wani abin sha da babansa ba, baban shi bai taɓa ɗaukar abinci ya bashi ba. babansa bai taɓa ɗaukar wani abin sha ya bashi ba bai san menene daɗin iyaye ba bai taɓa zama da su ba haka ake rayuwa kuma haka suke rayuwa ya bayan Allah mu rinka tuna irin waɗannan yaran mu rinka tuna irin halin da waɗannan yaran suke ciki mu sani cewa ba rashin wayan su bane ba rashin gatan su bane ba rashin arzikin su bane ba rashin iyayen su bane kuma ba laifin iyayensu ba ne jarrabawa ce daga wajen Allah subhanahu wataala Allah ya jarrabe su waɗannan yara waɗanda suke samun kansu a haka ya kamata mu kalli buƙatunsu mu yi ƙoƙari mu zame musu iyaye tun da sun rasa iyaye mu zame musu iyaye mu zame musu mu ne za mu dinga runguma su mu zame musu mu ne za mu dinga tallafa su mu zame musu mu ne za mu dinga zama da su muna suka musu farin ciki da walwala da jin daɗi mu tuna kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya kamata kowa ya ji tsoro ya yi tunanin abin da zai bari a bayansa na zuriyarsa ka yi tunanin abin da za ka bari a bayanka na zuriyarka ce sa ka ji tsoron Allah ka kula da na wani idan ya bari sai Allah maɗaukakin sarki ya kula da naka jiya nake wata magana nake cewa duk mutumin da yake so bayansa ta yi albarka kuma bayansa ta dinga yi masa addu'a to dole sai ya bar marayu kuma kowa zai so a ce ya bar marayu ba mutumin da zai so a ce a rayuwarsa duk ‘ya'yansa sun mutu sun bashi babu shi kowa zai so a ce zuriyarsa ta yawaita ta yi albarka a bayansa to in har kana so zuriyarka ta yawaita bayanka to ka sani dole sai ka bar marayu sai ka mutu ka basu domin kai ma za ka fi so ka mutu ka basu ɗin fiye da a ce duk ‘ya'yanka sun mutu ka mutu baka da kowa kai ma ba za ka so haka ba to kenan wannan yana nuna mana ashe kowa zai bar marayu to tunda kowa zai bar marayu to ya kamata yanzu wanda ya riga ya ban nashi kai kafin ka ban naka ya kamata ka kula da nashi kai ma sai Allah ya kawo maka wanda zai kula da naka amma idan ka ce ba za ka kula da na kowa ba tare da cewa ka sani fa kai ma za ka bar su to ka sani kai ma ba wanda zai kula da naka shi yasa mu da Allah ya raya mu ya bar mu yanzu tare da iyalanmu wanda Allah ya riga ya ɗauke su ya bar ƴaƴan to mu tsaya mu ga wani mataki ya kamata mu ɗauka na kula da su saboda mu ma idan bumban namu Allah madaukakin sarki zai kawo mana wanda zai kula da mu mu sani kula da maraya ko ɗaukar ɗawainiyar maraya yana daga cikin mafi kyawun aiki a wajen Allah subhanahu wataala kuma aiki ne mai daraja aiki ne mai falala wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu akan wannan aikin kamar yadda hadisi ya tabbata daga Abu Hurairah Allah ya kare ta a gare shi manzon Allah yake cewa kafilul yatim wanda yake ɗaukar ɗawainiyar maraya yake kula da maraya maza Allah ce lahu aw li ghairihi wannan marayan nashi ne ko na waninsa ne ma'ana dan uwansa ne marayar ko dan uwan wani ne maza Allah ya ce ana ka wa huwa ka hatain yace ni da shi zamu zama kamar haka a gidan aljanna ma'ana ni da shi zamu kasance tare da shi a gidan aljanna duk wanda yake kula da maraya zai zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna mai ruwaito hadisi Anas dan Malik ya nuna ɗan yatsunsa guda biyu kamar haka da manuniya da ta tsakiya cewa za su zama maƙauta abokan zama abokan tarayya tare da manzon Allah a gidan aljanna haka hadisi ya tabbata a cikin ruwayar sahal ibn sa'ad Allah ya kare da gare shi manzon Allah ya ce ana wa kafilul yatim ni da mai ɗaukar ɗawainiyar maraya da mai kula da maraya da mai kula da rayuwar maraya manzon Allah ya ce fil janna za mu zama a cikin aljanna ibn battal rahimahullahu ta'ala ɗaya daga cikin malaman da suka yi sharhi na sahih bukhari yake cewa haqqun alal mu'min yace haƙƙi ne akan kowane mumini yasma hadal hadith duk muminin da zai ji wannan hadisin yace ya kamata ya kwadaitu wajen aiki da shi wajen kulawa da ɗawainiyar maraya me yasa yace li yakuna fil janna saboda ka zama a cikin aljanna in kana so ka zama a cikin aljanna to kai aiki da wannan hadisin da izinin Allah zaka zama a cikin aljanna yace a cikin aljanna ma rafiqan linnabiyyi sallallahu alaihi wasallam zai zama aboki abokin zama abokin tarayya wanda za zauna guri daya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yace wal jama'atul anbiya kai bari ma tare da dukkanin annabawa gaba daya wal mursalina da manzali gaba daya yace wala manzilata inda Allah fil akhirah babu wani matsayi mafi girma a wajen Allah ranar lahira fiye da a ce mutum yana tare da annabawa gashi duk wanda yake so ya zama tare da annabawa a gidan aljanna to ya zama yana kula da al'amarin maraya imamu ahmad imamu ahlus sunnah wal jamaa ya fitar da hadisi a cikin musnad din shi wata rana wani mutum ya kawo ƙara gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah akwai abin da yake damuna manzon Allah ya ce me yake damunka yace ina fama da damuwa a cikin zuciyata kullum bani da kwanciyar hankali kullum ina cikin damuwa kullum bana cikin nutsuwa na rasa me yake damuna sai manzon Allah ya ce da shi im sahara asaliyati idan kana so ka samu sauki a cikin wannan damuwa ka dinga shafa kan maraya yace wa at'imil miskin kuma ka dinga ciyar da miskinai da izinin Allah Allah zai kawo maka sauki cikin damuwa ashe yana daga cikin abin da zai kawo mutum sauki a damuwarsa shine kulawa da maraya da kuma ɗaukar ɗawainiyar maraya ya bayin Allah maraici da muke ganin shi ba kaskanci ba ne maraici ba kaskanci ba ne maraici ba wulaƙanci ba ne maraici ba gidadanci ba ne maraici ba koma baya ba ne a'a maraici gata ne maraici falala ne maraici ɗaukaka ne shi yasa za mu ga a tarihi akwai manya-manyan malamai wanda iliminsu ya canza duniya marayu ne akwai manya-manyan shugabanni wanda suka yi tasiri a duniya marayu ne kai waɗansu ma sun jagoranci al'umma sun jagoranci duniya gaba ɗaya amma sun kasance marayu sun canja tarihin duniya gaba ɗaya amma marayu ne idan muka ɗauki abu huraira allah ya ƙare da gare shi dukkanin sahabbai ba wanda ya kai abu huraira yawaitar ma'ana yawan ruwaitar hadisai daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam abu huraira da kiwon dabbobi yake maraya ne ya tashi ba uwa ba uba yana kiwon dabbobi ana ɗan biyan shi amma tun da ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama shi ake kira riwayatul islam sai zama duk waɗansu hadisai mafi yawanci Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi ya ruwaito su daga manzon Allah kuma maraya idan ka ɗauki Az-Zubair ibn al-Awwam wanda ana ganin ya ba wa musulunci gata sosai maraya ne gwaggwansa ce ta tarbiyyance shi har ya zama abin da ya zama idan ka ɗauki al'imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala mahaifinsa ya rasu yana ɗan ƙarami haka ya tashi a gurin mahaifiyarsa mahaifi cikin kunci da talauci da wani irin yanayi amma tun yana ƙarami ya haddace ƙur'ani mahaifiyarsa ta kai shi gaban malamai sai gashi imamu shafi'i yana ɗaya daga cikin shugabannin mazhaba ta duniya gaba ɗaya idan aka ce almazahibul arba'a in ka ce mazhab hanafiya sai ka ce malikiya sai ka ce shafi'iyya idan ka ce abu hanifa sai ka ce imamu malik sai ka ce imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala maraya ne haka idan ka ɗauki almadirinsa imam ahmad ibn hanbal sai ka ce hanabila shine ahmad ibn hanbal mahaifinsa ya rasu tun yana cikin mahaifiyarsa mahaifiyarsa ta ɗauke shi ta kula da shi a cikin tsanani da talauci ta tarbiyyance shi ta ladabtar da shi ta kai shi gurin malamai sai ga imam ahmad ya zama shugaba a cikin addini sai ga shi ya zama ya ba mai ba wa addini kariya sai gashi ya kara al'umma daga shiga cikin fitina da damuwa da tashin hankali a zamanin shi haka in ka gangaro kan imamul bukhari rahimahullah ta'ala imamul hadisi fi duniya shugaban hadisi na duniya shi ma maraya ne sai da ya karanta ya yi karatu a gurin malamai guda dubu ɗaya a matsayin shi na maraya ya rubuta littafin hadisi wanda duk littattafan hadisi babu kamar nashi shine littafi na farko bayan alkur'ani wanda ake komawa gare shi wajen fitar da hukunce-hukunce na musulunci maraya ne amma ga abin da ya zama haka idan ka dawo kan ibn al-jawzi rahimahullahu ta'ala maraya ne amma ya tashi cikin kamewa da nagarta a ƙarƙashin kanwar mahaifinsa haka ita ma ta ɗauke shi ta kai shi gurin malamai yayi karatu har yayi rubuce-rubuce da dama da kanshi yake faɗa cewa mutum dubu ɗari biyu suka musulunta a hannuna ya musuluntar da mutum dubu ɗari biyu a rayuwarsa maraya ne shekul islam ibn taimiya rahimahullah ta'ala ya ce ban san wani mutum da ya yi rubuce-rubuce a musulunci ba fiye da ibn jauzi rahimahullah ta'ala to irin waɗannan suna nan da yawa waɗanda suke marayu ne amma sun zama wani abu a duniya ta ɓangaren bawa addinin Allah gudunmuwa kamar al'imamin sauri kamar ibn hajar kamar al'imamin suyuɗi a kusa-kusan nan ga abdurrahman sa'idi rahimahullah ta'ala ga muhammad al-amin shaqiqi manya-manyan malaman tafsiri wanda in za ka yi tafsirin alƙur'ani dole ka koma da tafsirin taisul karimin rahman da kuma tafsirin adwa'ul bayan duk waɗannan marayu ne suka tashi cikin maraici ƙarshe dai ga farkon maraya a musulunci shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah maraya ne manzon Allah ya tashi maraya so da manzan Allah yana cikin cikin mahaifiyarsa mahaifinsa ya rasu mahaifiyarsa ta rasu yana ɗan shekara shida shi yasa manzan Allah bai zauna a gidansu ba bai zauna a gidansu me yasa saboda maraici yau yana gidan kakansa gobe yana gidan babbansa jibe yana gidan yana gidan mai rukunsa manzan Allah saboda maraici haka daga wannan gida ya koma wannan gida ya koma wannan gida saboda maraici ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya ce alam ya ji duka yatiman ba haka ya same ka aka same ka maraya ba kana maraici daga wannan gida ka koma wannan gida ka koma wannan gida saboda babu iyaye o wajadaka dhalan fahada o wajadaka a'ilan fa aghna muka same ka ba ma'ana lokacin baka zama annabi ba muka shirye da kai muka baka qur'ani muka same ka baka da wani abu muka wadatar da kai sai Allah ya ce fa ammal yatima to tunda kai ma kai maraici ka san yadda maraici yake domin ka zauna a gidaje da dama saboda wannan maraicin kaga wanda yake nuna maka maraici gata ne domin wanda ya fi kowa girma a wajen Allah wanda ya fi kowa matsayi a gurin Allah wanda ya fi kowa soyuwa a wajen Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi maraya to ashe maraici ba kaskanci bane ashe maraici ba wulakanci bane shi yasa bai kamata mu wulakanta marayu ba bai kamata mu banzatar da marayu ba bai kamata mu ci amanan marayu ba shi yasa Allah ya ce da manzon Allah fa ammal yatima fala taqhar tunda kayi maraici ka san maraici to karka yadda ka kyari maraya karka yadda ka wulakanta maraya karka yadda ka kaskantar da maraya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to balantana kuma al'ummarsa ibnu kathir da yazo tafsirin wannan ayar sai ce Allah yana da yace da manzon Allah kama kunta yatima kamar yadda ka zama maraya Allah ya ce alam yajidka yatiman fa'awa ba shi ya same ka maraya ba fa'awa ya tallafe ka ya rungume ka ya baka masauki ya baka gudunmuwa Allah ya maka wannan abin wanda da ba haka kake ba yanzu Allah ya mai da kai haka yace fa awaka Allah Allah ya tallafe ka ya taimake ka ya rungumo ka fala taqharil yatim to kaka karka kasantar da maraya karka wulakanta maraya karka rena maraya yace walakin ahsin ilaihi ka kyautatawa maraya wa talattaf bihi kuma ka tausaya masa qatada ibn di'ama as-sadusi rahimahullahu ta'ala yace kullil yatim kal abir rahim ka zama ka zama ga maraya kamar uba mai tausayi duk inda ka ga maraya ka zame masa uba ka dauke shi kamar ɗanka ka tausaya masa ka taimake shi ka kula da al'amuran rayuwarsa kai ma sai Allah ya kula da taka abu na ƙarshe abin da ya kamata mu kula da shi mu a wannan zamani mafi yawanci abin da muke wa marayu shine kifaya su kuma nassoshin da suka zo suke magana akan marayu suna magana akan kafala mu abin da muke yi shine kawai sai azumi ko sallah muke wa marayu ɗinki mu ba su abinci shikenan mun gama to kuma duk nassoshin da suke magana akan kwadaitar da marayu ba kifaya suke magana ba suna magana ne akan kafala menene kafala shine a ɗauki ɗauni ɗawainiyar sakatokan a kula da abincinsa a kula da shansa a kula da tarbiyyarsa a kula da iliminsa a kula da makarantar shi a kula da lafiyarsa haka ake so a yau maraya wanda ya kula da abincin shi ya kyauta wanda ya kula da suturar shi ya kyauta amma dai ba haka aka fi so ba abinda aka fi so shine ka ɗauki rayuwarsa gaba ɗaya ba lalle sai ka ɗauko maraya ka kawo shi gidanka ba amma ko da yana gidansa ɗin gidansu ɗin za ka iya yin alkawarin ɗaukar rayuwarsa yana gidansu shine kai ne ɗawainiyar makarantar shi kai ne ɗawainiyar abincinsa kai ne ɗawainiyar abin shansa kai ne ɗawainiyar suturarsa kai ne ɗawainiyar karatun shi kai ne ɗawainiyar maganinsa da asibitin shi haka ake so kai maraya idan da kowa a cikinmu ne zai ɗauki maraya ɗaiɗai ko da baka iya ka kawo shi gidanka ba ko da yana gidajen marayu ko da yana gidan wasu a'a ka ɗauki ɗaya ko gwargwadon abin da zaka iya ka ce daga yau abin da nake wa ƴaƴana ni ma zan yi wa maraya ne na ɗauki alkawari a cikin dukiyata kai kake ɗaukar ɗawainiyar abincin ƴaƴanka idan kana da ƴaƴa uku sai ka haɗa da wancan marayan guda ɗaya su zama huɗu sai ya zama duk abin da za ka yi wa 'ya'yanka uku yanzu sun zama hudu duk abin da kake wa 'ya'yanka haka za ka rinka wancan maraya sai ya zama da idan kana wa yara uku yanzu kana yara hudu abin da ya shafi abincinsu da abin shansu da suturarsu da makarantarsu da lafiyarsu duk dai za ka ɗauki nauyi to a ce kowa ya haka wallahi da mun samu karancin marayu kuma da an shigo an tallafa musu mafi yawanci yaran fa da suke lalacewa suke zama 'yan ta'adda suke zama barayi suke zama masu kwacin wayoyi yawanci zaka ga rashin gata ne ya same da su haka domin shi wannan rashin uwa din ko rashin uba wannan ubuwa din akwai damuwa a cikin ta shi yasa malamai suka ce shi maraya rukun shi yana da wahala me yasa za ga maraya yana da kangarewa sosai saboda ya rasa tausayawa ta uba wannan abin yana taba masa kwakwalwar shi shi yasa za ga shi yana da wahalar rukun shi yasa aka ce duk wanda ya rike shi ya kula da shi zai shiga aljanna saboda sai kayi hakuri za ga maraya ba kamar mai uba ba duk wanda yake rike maraya sai ya sha wahala za ga yana da yana da kiriniya baya jin magana yana da kaza yana da kaza wannan abu ba laifinsa bane wannan ni'imar da ya rasa ta uba ita take taba masa kwakwalwarsa yake irin waɗannan abubuwa wanda in kai hakuri ka kula da shi a haka har ya girma har ya zama mutum har ya balaga to ka sani Allah zai baka gidan aljanna yana da kyau mu kula da marayu don mu ma za mu basu wallahi za mu bar marayu za mu bar baya kuma haka ake so duk mutumin kirki abin da yake buri kenan ya bar baya ashe kai ma ka san zaka bar marayu to ashe idan ka bar bayanka akwai wanda zai kula da kai kar kai tunanin cewa kai kana da arziki kana da wadata ko ka mutu baka da matsala ai kuɗi ba su bane nagarta ba maki kana da arzikin amma kula da tarbiyyarsu waye zai kula da tarbiyyarsu waye zai shiga cikin al'amuransu kaga idan aka rasa sai kaga wannan kuɗin maimakon ya yi musu amfani sai lalata musu rayuwa gaba ɗaya shi yasa yana da mahimmanci mu kula da al'amuran maraya sosai kuma kowa ya san marayu a unguwarku akwai marayu ko a garinku akwai marayu ko a layinku akwai marayu in ma baka san su ba akwai ƙungiyoyi masu kula da al'amuran marayu kamar irin ƙungiyar izala tana da kwamiti na kula da marayu ka tuntuɓe su za su iya haɗa ka da waɗannan marayun dan kai ma ka shigo da su cikin al'amuran rayuwarka ka ci gaba da taimaka musu yadda kai ma in ka rasu Allah zai ba da wanda zai taimaka wa naka Allah madaukin sarki ya taimake mu Allah madaukin sarki ya yi mana abin da yake damu mu Allah ya sanya albarka a cikin rayuwar mu inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله كغفر تعمل كرا كرامو يا الله كسامو cika da imani abubuwan da suke damu mu Allah ka yaye mana waɗannan fitintunu da suke faruwa a wannan jiha Allah ka kawo mana ƙarshen su wannan ɗauke-ɗauken mutane da ake fama da su a wasu jihohi daga cikin jihohin ƙasar nan ubangiji ya kawo mana ƙarshen sa Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu Allah duk abin da zai ɗaga mana hankali Allah ka yi mana maganin sa ya Allah ka tsare mana imanin mu ya Allah ka tsare mana rayuwar mu ya Allah ka tsare mana zuriyar mu ya Allah ka sanya albarka a cikin rayuwar mu Allah wannan ƙasa ta mu Allah mun gaza ba za mu iya ba Allah ka iya mana Allah ka shiga cikin al'amuranmu, ya Allah ka dafa mana, ya Allah karka banmu da ɗabi'unmu da halayenmu, ya Allah ka taimake mu, ya Allah ka fitar da mu a cikin wani irin yanayi, ya Allah ka kawo mana sauƙi a cikin wannan rayuwa, abubuwan da suke damu mu Allah kawo mana ƙarshen su, marasa lafiya a cikin mu Allah ka ba su lafiya, wanda suka riga mu rasuwa Allah ka jikan su Allah gafarta musu, Allah bukatun mu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana su, ya Allah marayun mu Allah ka tallafa musu, marayun mu Allah ka agaza musu, ya Allah ka ba mu ikon ɗaukar ɗawainiyar su, ya Allah ka ba mu ikon kulawa da su wanda suke kulawa da su ya Allah ka kula da su wanda suke ɗaukar ɗawainiyar marayu ya Allah ka ɗauki ɗawainiyar rayuwarsu ya Allah ka sanya albarka a cikin dukiyarsu ya Allah ka ƙara musu linkin balinkin Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan ya badi as-samawati wal ard يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن آفيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا ذل من واليت ولا عز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأهي على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله